أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجلال العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ نجر لنا بهذا المحضر وتأتي بنظرة تأتي لنا بزفر وقال الله تعالى الله تبارك وتعالى يفعل أشكل لتافنسا بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد قيل قيل أكتي لا وأن لا إن معنتا قيل أكتي لا أقسم به ai Allah yana nufin la uqsimu bi hadhal in an balla din tana nan a yanda take ma'anarta la uqsimu bihi ba zan rantse da wannan gari maka ba idan maka ake nufi la uqsimu bihi ba zan rantse da wannan gari maka ba idza lam takun fihi da baka cikin in baka cikin maka ba zan rantse da ita ba da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama baya cikin maka ba a maka haife shi aka haife shi ba a wani tafsiri da allah bai rantse da ita ba kila ma'anarsa kenan ko kuma ina rantsuwa da wannan gari saboda kana ciki amma ba zan rantse da shi ba ba da kuruji kamin bayan ka fita daga ciki mun yi ta magana bayan manzo allah sallallahu alaihi wasallama ya fita daga makka sai Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi wata aya kamar shi ma Allah din ya fita daga maka ya koma inda annabi ya koma Allah yake cewa wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasuli duk wanda ya fita daga gidansa ya tafi hijira ya tafi wajen Allah ya tafi wajen manzon Allah kaji yanzu tunda manzon Allah ya koma Madina kamar shi ma Allah ya koma Madina wannan a mu Allah yana ko ina tabaraka wa ta'ala amma kuma gangare inda yake inda masoyinsa yake sallallahu alaihi wasallam wanda ya fita to kuma min baiti din nan ma akwai maganganu wani suka ce kowa gidansa ake ne wani suka ce a ita kanta ka'aba da take ɗakin Allah tunda manzo Allah ya fita sallallahu alaihi wasallam daga maka sai Allah ya bawa Qurayshawa ita yanzu wanda ya fita daga ɗakin sama ɗakin ma ya bawa Qurayshawa tabaraka wa ta'ala ba dan Allah ya sa manzo Allah ya dawo ya karbi makan ba to kila abin da ake nufi kenan la uqsimu bihi ba zan rantse da wannan gari ba izalan takun fihi in baka cikin sa ba da khurujika minhu bayan ka fita daga ciki hakahul makki malam makki ya faɗi wannan yanzu wannan ai ya isa girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in a wannan tafsiri Allah ya ce ba zai rantse da makan ba duk da girman da haka annabi ya kuma kenan sallallahu alaihi wasallam bayan kafta da ce wakila kila ku aka ce la za'idatun a'a wannan la ƙara magana akai kamar mu ma muna da wannan magana ka ce a'a ban yi ba ko kuma a'a wallahi ba zan yi ba kaga a'a din nan kawai ƙarin magana ce in ko ku a'a zan yi to kila wannan la din ƙarin magana aka yi ta la za'idatu ai ai ma'anarsa uqsimu bihi ina rantsewa da wannan gari in kana ciki ina rantsewa da wannan gari wa an bihi in kana ciki alhamdulillah tun yanzu kana cikin maka to zan rantse da shi ya muhammadu ya kai muhammadu halum in kana sauke a cikin wannan gari to zan rantse da shi au hillu wa an hillu ko kuwa zan rantse da wannan gari saboda kai kuma yanzu na halatta ma garin ka yi abin da kake so a cikin garin maka haramun ce ga kowa ya wani abu ko gini za ka yi idan ginin nan naka ya zama akwai bishiya a wajen sai an yi wa bishiyar nan haraji ka biya ta sannan ka yanke ta idan mutum ya kashe ɓauna a maka sai ya biya yanka saniya a daya dole maimakon wannan ɓauna ta maka da ya kashe in ya kashe barewan maka sai ya biya akuya in ya kashe kaza akwai abin da zai biya in ya kashe tabara sai ya biya mudin hatsi in ya kashe tabara in ya kashe jimina wayan sun ce sai ya biya rakun komai na maka in ka taba sai dai abbas ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullahi sai dai fa eh, aure aure gamba saboda makera da masu kunna wuta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sassauta ya ce sai dai aure ba dan haka ba ko icen girki ba za a ebo ba a maka ko icen girki ba wani abu da za a tsara a maka to kuma rikici ne maka akwai haramu akwai hillu wai yanzu kasar hillu ka ɗauke ta shiga da ita haramu ko ka ƙasar haramu ka fito da ita to duk akwai magana kuma in mutum ko me mutum ya ma ya gudu cikin maka da mutum zai yi laifi ya fada cikin harami din nan to sai dai a sa- a samar talala a ce ka a bashi abinci ka a bashi ruwa a hana shi abinci da ruwa har yunwa wata rana ta koro shi amma Allah bai yarda a shiga a kamo shi ba saboda girman maka Allah bai yarda a shiga to amma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka halatta wa ita shi ma yace awa ɗaya tak aka halatta ma ita lokacin da ya shiga fatuhu makkata yace kuma halaccin ya dauke Allah ya mai da ita inda take to an ta hillu bi hadha balad kai an halatta ma ita hillun laka halacce gare ka ma fa'alta fihi duk abin da ka aikata a cikin maka an halatta ma a cikin ciki alal tafsirai a bisa wannan tafsirai guda biyu wal muradu abin da ake nufi bil balad da wannan gari la uqsimu bi hazal baladi inda haula'i wajen wayannan malaman da suka tafi a wannan tafsiri makkata makka ake nufi wa qala al wasiqi malam wasiqi yace ai ai ma'anar abu ya halifu laka ai Allah yana rantsuwa gare ka ne ya Muhammad bi hazal baladi da wannan gari yanzu Allah ya rantse da wannan gari allazi sharraftahu wannan garin da ka ɗaukaka shi bi makanika kake da ka zo ka zauna a ciki hayyan kana raye wa bi barakatika garin kuma ya samu albarkar ka mayitan kuma bayan Allah ya tafi da kai wajensa ya ani madinata shi malama su yace madina ake nufi Allah yana nufin Madina yanzu Allah yana rantsuwa da Madina saboda manzo Allah ya zo ya girmama ta sallallahu alaihi wasallama yana raye kuma ya girmama ta har yau dai yana ya koma wajen Allah kowa na masoyi zuciyarsa tana bege ya je Madina ya ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal awwalu amma fasara farko a ce maka ake nufi a sahu shi yafi inganci لأن السورة دوم wannan sura makkiyatu a maka ta sauka wa ma ba'adahu kuma magana da za ta zo bayan sa yusahihu yana inganta ya nuna a makka da makka ake qauluhu ta'ala fadin Allah tabaraka wa ta'ala hillun bi hadzal baladi an halatta ma wannan gari to ai in kuma aka bi ta haka ita ma Madina ai manzo Allah ya ce haramta ta yanda Allah ya haramta makka manzo Allah ya ce ita ma haramta Madina Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda aka ga yana saran bishiyar Madina ko yana farauta a Madina na ba wa duk wanda ya ganshi kyauta kayan mutum kayan da yake jikin mutumin to nayi kyauta da shi akwai sahabin da ya taɓa ganin wani yana farauta ya kama shi da ƙarfi tare da ya cire kayan sa komai aka kai shi wajen kotu ya ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ba aka ce kawo shaida duk ya kawo shaida a kawo yanda duk sun ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda aka san yana farauta a Madina ko yana saran bishiyanta ko yana to ita ma yanda ake yin awon duk abin da zaka taba a Makka ita ma Madina sai an yi mata haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa inal iru wa sauru tun daga dutsen iru har dutsen sauru dutsen sauru yana nan bayan uku to wannan cewa hillun bi hadal balad shi zai nuna ji shi malami makka ake nufi wani hawa huda makamancinsa قول ابن عطاء وانا فتن ابن عطاء اللي في تفسير قوله تعالى cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa hazal baladil amin da wannan gari amintacce da ba a yakan wanda yake ciki ba a kawo musu hari komai yana zuwa ya same su lafiya shine maka qala shi ibn ataillah yake cewa amana Allah Allah ya amintar da maka bi muqamihi biya saboda zaman manzon Allah a ciki kasancewa an haifi manzon Allah a ciki ko ko ya amintar da Madina saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a ciki wa kaunihi biha kasancewarsa a cikin ta yake fa inna kaunahu shi duk inda manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallam aman amana ne ga wannan wajen haisu kana duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake to amana ne ai dama amanar da Allah ya bamu amana guda biyu ce Allah ya bamu suna nan a cikin Qur'ani Allah yana cewa wa ma kana Allahu liyu'azzibahum wa anta fihim Allah bai kasance wa al'umma ka azaba ba kana cikin su in dai manzon Allah yana nan to amana tana nan kafirai suna ta cewa azaba ta zo azaba ta zo Allah yake kana nan din azaba za ta zo amma su ba fa in ma nazhaban nabika su bari in tafi da kai fa inna min al mujrimina muntaqimu sai in halaka su da ba ka nan sai in halaka su to annabi sallallahu alaihi wasallama ya tausayi ne ya faɗi ya roƙan mana Allah to al'umma ta in ka tafi da ni wajenka ya za ta kasance kenan Allah ya saukar masa wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun to kuma yanzu Allah bai kasance zai musu azaba ba in suna istighfari bayan ka kuma idan suna istighfari duk zunuban da suka yi su domin gafara ta to kuma nan ma azaba ba ta sauka ba Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya saukar min da amana biyu in dai ina nan ni amana ne gare ku azaba ba ta sauka ba in kuma ba na nan to shi kenan ga istighfari nan ku rike shi duk zunubin da kuka yi ku nemi gafaran Allah tabaraka wa ta'ala to shi ma amana ne in ana istighfari muna da amana daga Allah tabaraka wa ta'ala to cewa duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake amana ne a wannan wajen to kuma yana daga ciki har ka rubuta sunayensa ko ka rubuta sufofinsa yana nan sufofinsa za mu zo hadisansu insha Allah sufofin manzo Allah to ko su kasa a waje amana ne a wannan wajen gobara ba ta tashi ba barawo ba zai shiga ba ba abin da yake samuwa an gwada su farai da gaske an gani ko mutum ma ya zama suna jikinsa manzo Allah yana cikin sallallahu alaihi wasallam kai su kana duk inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake thumma qala ta'ala sannan wani girmamawa to kaga yanzu Allah ya ce ya yi rantsuwa da maka ne saboda manzo Allah yana ciki ko ko ba zai rantsuwa da maka ba in manzon Allah baya ciki ashe maka ta samu girmamawa da tsaukakawa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana ciki dan da ko ya fita shikenan to kuma Allah ya bawa Madina wannan girma dan haka Imam Malik da Imam Shafi'i suka tafi kan Madina ta kuma kasu a wajen su ko kuma Allah ya ƙara wani girmamawa a cikin dai wannan sura sai Allah ya ce wa walidin wa ma walad wa walidin wa ma walad wayansu man kala arada adama fa huwa am wayansu masu tafsiri suka ce ma'ana wa walidin Allah ya rantsuwa da Adamu shine uban kowa da kowa kowa asalin sa Adamu wa ma walada da abin da Adamu ya haifa shine zuriya Adamu duk gaba gida aka ce Allah ya rantsuwa da Adamu da zuriyanka saboda su ne cikakkun halittan Allah duk halittan Allah ba kaman dan adam hatta mala'ikun gaba da Allah ya yi dan dan adam dan adam suke wa aiki da ba dan adam shikenan ba su da wani aiki da za su hatta mala'ikun gaba daya dan adam suke wa aiki kowane akwai mai shirya wa dan adam arziki kamar mika'ilu akwai mai shirya wa dan adam ruwa kamar sade akwai mai busa wa dan adam rai kamar isra'ilu akwai mai kashe dan adam kamar azra'ilu akwai mai kawo aiki wajen dan adam kamar jibrilu akwai masu kiyaye dan adam akwai masu budewa dan adam aljanna akwai masu budewa dan adam wuta a uzu billahi akwai masu tambaya dan adam dan adam dan adam ne da haka mala'iku gaba ɗayan su aiki fikewa dan adam koda koda su to don haka Allah ya rantsuwa da uban yan adam din da yan adam kuma yan dan adam shi kadai ne Allah ya ce kalifansa in kaga ana kalifa kalifa to ba wani mai gida sai a ce wani kalifansa amma Allah ina yake Allah tabbatacce ne amma saboda girmama dan adam Allah ya ce kalifansa kuma dan duk abin da zaka karba wajen Allah na daga ayyuka ka zo wajen dan adam dan uwan kalifansa sai ka samu wannan in ba ka da lafiya ka ce za ka tsaya ka ce Allah ba ka tafi asibiti wajen likita ɗan adam ɗan uwanka wajen Allah ka je tabaraka wata in ba ka da ilimi tafi wajen malami ɗan uwanka wajen Allah ka karba in ba ka da ƙarfi nemi taimako da ɗan adam ɗan uwanka duk wajen Allah Allah ya sa komai a don haka Allah ya rantse da shi da tafsiri mai yawa shine walidin wa mawalad man ƙala duk wanda ya ce arada adama Allah ya yi nufin adamu fa huwa amu to wannan wa walidin wa mawalin kowa ya shiga ke wa man ƙala malaman da suka ce kuma huwa ibrahim ana nufin wa walidin da uban da uban wannan gari makka shine ibrahim ai shi ya kafa ta kuwa shi ya gina ka'aban ba shi ya ci kafa ta shi ya kawo ɗansa isma'ilu da hajara haƙo ne ba kowa a wajen wani bai taɓa zama a wajen ba sai shi za ka wani malamai suka ce a ana nufin da uban garin kuma duk mutanen garin ce suke mu yayan ibrahim mu yayan ibrahim raisha duk da baki da to walidin allah ya rantsuwa da ibrahim wa ma walada da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ɗansa da za a haifa a wannan gari ne girma rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu wanda annabi muhammad da kansa yana cewa ana da'awatu abi ibrahim ni addu'a babana ibrahim ce to shine rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim wa ayatuka wa min kitab wannan manzo Allah yake to to wanda yace wa walidin annabi ibrahim ake nufi wa ma walada da wanda aka haifa man qala ibrahim ake wa man qala wanda yace huwa ibrahim wannan uban da ake nufi shine Ibrahim wa ma walada da dan da aka haifa shine Muhammadu fahiya wannan aya haka take insha Allah in Allah ya so isharatu wannan nuni ce ila Muhammadu zuwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam tatatabammanu sai wannan aya ta tattara tatatabammanu suratu in ka duba wannan aya ta tattare alƙasama bihi rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam fi mawdi'aini a waje biyu ga rantsuwa da shi cikin la uqsimu bi hadha balad wa anta hillu bi hadha balad ga rantsuwa da shi a cikin wa walidi wa ma walada san an tafi kenan kuma malamai suke cewa Allah ya kiyaye mu al'umman manzon Allah da al'umman manzon Allah za ta bata da ta bata nan wajen wa walidin wa ma walad irin wannan ya sauka wajen nasara sai suka ce wa walidin da uba Allah wa ma walada da wanda ya haifa Isa ɗansa amma Allah ya kiyaye mu ba wanda haukansa ya kai cewa wa walidin da uba Allah wa ma waladar ɗansa da ya haifa Muhammadu kaga dai rikici ake ko a ce dai uban Adam ko ko a ce uban Ibrahim amma ba wanda ya irin wannan ta sauka a cikin littafin Nasara suka ce a ayo uban Allah ake nufi to mu Allah ya kiyaye al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a wani waje kuma بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه الله تبارك قال ابن عباس عبد الله بن عباس يقول هذه الحروف wannan harafai alif lam mimun dinna a ƙasamu rantsa-rantsa ne a ƙasam Allah ta'ala da Allah ya rantsa da ita ai Allah ya rantsa da alif Allah ya rantsa da lam Allah ya rantsa da min jayi rantsa-rantsa ne da Allah ya rantsa da ita haka abdullahi dan abbas ya faɗa ma'ana alif lamim ma'ana Allah ya rantsa da alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi wannan littafi shine qur'ani wallahi babu kokonto a ciki babu kokonto a ciki yanzu zalikal kitabu mutada ne kenan la raiba fihi to rantsa-rantsa ne Allah ya rantsa a cikin littafin wa anhu an karɓo daga abdullahi dan abbas sun kuma wa an gairihi da wa'yansun sa fiha a cikin dai fassarar alif lami gairu zalika wani wannan magana wa qala sahal bin abdullahi tustari sahal dan abdullahi tustari yace wannan rantsuwa ce al alifu alif din alif lamin to wannan alif din ma'anar sa huwa allah ana nufin allah kenan farkon sunan allah ne alif ai allah wallahu wannan lami din kuma karshen sunan jibrilu ne jibrilu karshen sunan jibrilu ne walmimu wannan munjayar din kuma ta farkon sunan muhammadu ne ai ana nufin muhammadu wa haka hadha al samar kandi malam samar kandi ya ciro wannan magana wannan fasara to in an tafi akan kuma fasarar tustani da imamu samar kandi da suka ciro haka ma'ana alif lamin ma'anarsa wai ana Allah in ji Allah ni ne Allah an zarci jibrila na saukar da jibrilu ila muhammadu zuwa annan muhammadu bi hazal kitabu la raiba fi da wannan littafi da babu kokonto a ciki to ko anan malamai suka ce ya isa a ga girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in an tafi a haka Allahu sunan farkon sunan Allah alif Allah mimu Muhammad amma dan ka san tsakanin Allah da manzon Allah dan dai a nuna girmamawa kowa ya dinga neman malami ne don haka aka sa jibrilu amma ba jibrilu tsakanin Allah da manzon Allah wannan dai an sa ne don a koya wa halitta mutum ya dinga bin wasuɗa ya dinga bin tsari kan mutum ya ce ba zai yi karatu ba shi zai karantar da kansa ko mutum ya ce ba zai nemi wani ubangida wajen sana'a ba shi zai yi kansa ko ba zai je wajen likita ba shi zai ba a kansa don haka Allah ya saukar da jibrilu tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma shi kuma da abin da ya fi a ce alif jimu mimu farkon sunan Allah farkon sunan jibrilu farkon sunan muhammad amma sai aka sa karshen sunan jibrilu alaihi salatu wassalam to wannan ma ya isa girma ga annabi sallallahu alaihi wasallam in an tafi wannan fassara ita ma kamar yadda tustari ya faɗa da kuma samar kandi ya faɗa wa haka samar kandi ma samar kandi ya rawaito wannan magana walan yansirhu ila sahal amma bai ce sahal ne ya faɗa ba shi ma yana da hanyarsa da ya karanta ya karɓo shi waje ala ma'ana samar kandi ya sa ma'anar yadda ma'anar alif lam Allahu ai ubangiji anzala jibrila ya saukar da jibrilu ala muhammadu abu sa muhammadu bi hazal qur'ani da wannan qur'anin da larai ba fi ba ko kwanto a cikin sa shine ma'ana alif lam kenan a wajen su wa alal wajhil awwali akan fuskar farko kuma cewa rantsuwa ne ya hata milul qasam zai dauki rantsuwa din anna hadal kitaba haqqu cewa Allah ya rantsa da alif lam mim cewa wannan littafin gaskiya ne larai ba fi ba ku kwanto a cikin sa summa fihi min fadilati qirani ismihi bi ismi sannan har yau akwai a cikin girman Allah ya hada sunansa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin abin da ya gabata alif lamim ya kawo alif na Allah ya kawo mimun na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma da zai ya kawo ashan lamim wa qala wa qala ibn adai ibn adai yace mala ibn adai yace fi qaulihi ta'ala cikin fadin Allah tabaraka wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim qaf wal qur'anil majid a kasama ai ubangiji ya rantse ne duk wata kalbi habibi da karfin zuciyar masoyinsa muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda wannan qur'ani wanda inda za a saukar wa komai girman dutse Allah ya ce dutsen ya ragargaje lawan zanna hazal qur'ana ala jabal da ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah da kaga dutsen nan ya ragargaje amma ga qur'ani an saukar da shi a zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nazala bihi ruhu lamin ala qalbika jibrilu ne ya saukar da wannan qur'ani aka dira shi akan zuciyarka litakuna min al-munzirin dan ka zama yin gargadi bi lisanin arabiyyin mubin to kai kuma sai kai fassara shi da harshen kamar larabci to daga nan yanzu zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce transformer da ta rage zafin qur'anin da komai ya isa in wutar ta fito daga Allah ƙur'anin nan inna sanulki alayka qawlan saqila Allah ya ce mai nauyi kamar yadda aka yi ta karatu Allah ya ce da akan dutse ya saka dutsen komai girman sa ragargajewa zai amma zuciyar manzon Allah sai ta karbi wannan bala'i sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce muke shi zuciyar ta iya dauka to wai qaf in ji shi wannan malami ya ce Allah ya rantsa ne da karfin wannan zuciya wanda ita ta rage ƙur'anin har ga zuciyoyin ku nan mahaifata tana iya tsawo hakan kare da ba ta iya haka to wai Allah ya rantsa da ƙarfin zuciyar manzon Allah habibihi Muhammad haisu hamala da kitaba ta yanda ya iya ɗaukan maganar Allah din wal mushahadati kuma ta ƙarfin zuciyar manzon Allah da ya iya ganin Allah tabaraka wa ta'ala annabi Musa kuwa haske aka watsa wa dutsen annabi Musa ya faɗi ya suni حمل الكتابة من ذا الله يدعو مغنى والمشاهدة من ذا الله يدعو كان غني قروق صلى الله عليه وسلم wanda annabi Musa ko ya suma ba ma zatin Allah ya gani ba hasken zatin Allah din ya gani malamai ma suka ce kaman kan allura ma aka dora a Musa amma wa karra Musa sa'iqa sai annabi Musa ya suma amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya suma ba kuma ba abun abin da ya ma mamaki hatta al'ummar sama bai manta su bai manta kansa ba bai manta al'ummarsa ba ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا وأن جاء دلين إسرائيل جاء قبل ذات الله من ذا الله صلى الله عليه وسلم بمن تكون بمن تكون يا إسرائيل قرطم النبي أما ينزو da wani mutum bai taɓa ganin gwauna ba ko bai taɓa gana da sarki ba ya ce zai je ya gana da gwauna gwauna ya ce a kirawo shi misali a ce zai gana da shi ka ba shi sako ka ce da Allah in ka je ka gana da mai gida da Allah da annabi ka ce ina da kaza kaza kalle ne ya iya tuno kama shi kansa bukatocin sama manta su zai za su ga mutum ya fitar ni wallahi da na gan shi duk na biriri ce ma wallahi na kasa cewa komai to mutum dan uwanka kenan wani in ka haɗu da shi haɗuwan farko da za ka ji duk ka biriri ce duk abin da kake so ka faɗa za ka kasa ina rabbul izzati amma al ya karfafu bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam har annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya iya faɗa komai har annabi ya roƙa mana al'ummarsa Allah ya saka mana da alkhairi wal mushahadati walan ya'sir zalika wannan da ni komai a cikin annabi sallallahu alaihi wasallam bai suma ba sallallahu alaihi wasallam wani abu ya same shi ba li uluwi hali saboda ɗaukaka halin wakila to in an tafi fasara ka ma'ana kalbi zuciya sai Allah ya faɗi farkon laraba suna irin haka kamar yadda muka faɗa su faɗi harafin suna na abu kamar yadda ya zama Allah da jibrilu da abinci to an tafi wakila kila kuma huwa ismul lil qur'ani kila a qaf dinnan sunan qur'ani ma'ana qur'an to wannan kafu kafo din na farko din nan ma'ana shine Allah ya rantse da Allah ya rantsuwa da shi to kuma Allah ya rantsuwa da Qur'ani ya kuma ƙara cewa wal Qur'ani majid amma Allah ya saka malamai sun faɗa haka wakila kila kuwa huwa ismullahi ismullahi kila sunan Allah inna ba haka qaf sunan Allah ne wakila kila kuwa jabalu wani dutse ne muhitin bil ardi wanda ya kewaye duniya ana cewa ta jabalu qaf akwai dutsen da ya kewaye duniya sannan kuma duwatsun kankara suka kewaye duniya wannan shi Allah wannan dutse Allah yawa duniya ka san gare shi dan kata kife an tami da bikin Allah ya ce kata yawo da ku ko wannan waje ya rinjaye wannan sannan kuma Allah ya duwa sun kankara suka kewaye duniya su kuma dan kan rana ta kona mu tabaraka wa ta'ala to kila wannan dutse ne shi ake cewa jabal ka wakila gairu zalika an faɗi wani wannan wa qala ja'faru bin muhammadin sharifi jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana da afar sabi dan Muhammadu dan Muhammadu Zakir yake cewa fi tafsir cikin fassara wan najmi idza hawa di yanzu ana fassara rantsaran tsare na cikin Qur'ani dukkan su kaga yanzu an tafi cewa imadi Allah ya rantsa da zuciyar manzo Allah ko da manzo Allah to shi kuma sai na Ja'far ya fassara fadin Allah da yake cewa wan najmi idza hawa wan najmi idza hawa ma'anarsa Allah ya rantsuwa da tauraron surayya in ya faɗi wannan shine ne zahirinsa amma yake cewa ma'anar wannan jin idza hawa innahu muhammad ai Allah ya rantsuwa na jamu tauraron nan manzon Allah yake ne Allah ya wannan tauraro babba tauraron surayya wanda ya ta haske ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qala yace annajmu wannan tauraro kalbu muhammadu zuciyar manzon Allah ake nufi zuciyar manzon Allah abu ne mai girma magana ce mai girma a wajen kwarai da gaske kalbu muhammadu zuciyar manzon Allah ake nufi kenan wannan jini to iza hawa hawa kuma ba faduwa ba izan sharaha alam na sharah laka sadaraka ba muka yalwata zuciyanka ba muka sa ɗabi'un annabta a ciki ma'ana zuciyar manzon Allah nake nufi hawa kuma a nan wajen ana nufin yalwata ta yalwata ta shi ake nufi wa ƙala ya kuma ce ana wata fassara kuma wannan jini zuciyar manzon Allah ɗin ake nufi iza hawa kuma izan kada an gairin lafi don zuciyar manzon Allah ta yanke gaban kowa sai Allah manzon Allah ba kowa a gabansa sai zacin Allah sallallahu alaihi wasallam yana zikirin Allah kowane lokaci maka gari ne na aljanu in kana duba tarihi maka gari ne na aljanu nan aljanun ma suka zo suka ba da gaskiya da shi jinnin na filina inda kowa yake tsoro bare da daddare amma haka manzo Allah zai dinga shiga cikin duwatsu cikin kogo cikin waye yana ta karanta Qur'ani yana zikiransa da akwai tsoron wani ba Allah a cikin zuciyarsa ba zai iya shiga wannan waje ba kila to wannan najin kenan to sai wannan rantsarantse haka suka zo a cikin Qur'ani Qur'ani yayi ya zo da rantsarantse da yawa Qur'ani ya zo da rantsuwa kala biyu akwai rantsuwa ta har ta harafi harafi kaman alif la mim wannan rantsuwa harafi ce Allah shi akwai rantsuwa kuma ta kalma Allah ya rantsa da karatu wanda an san me ake nufi kamar ya ce wa najm kaga najm tauraro ko ya ce wa shamsi wa duhaha an san shamsu rana ko ya ce kaza kaza to Allah tabaraka wa ta'ala ya iya sauke ilimi ne mai yawa an ce asraru ne na Allah tabaraka wa ta'ala an ce asraru ne shehu radiyallahu anhu yake fada a cikin tafsirinsa na kafuwar qur'ani maji yake cewa waɗannan Allah tabaraka wa ta'ala akwai halaye guda uku da muke da su halaye guda uku akwai halin zuciya na ɗan adam akwai halin aiki na ɗan adam akwai halin harshe na ɗan adam ike cewa haka musulunci yake musulunci kudurcewa ne a zuciya faɗa ne da baki aiki ne da jiki ka kudurce ba kowa sai Allah a zuciyarka sannan ka faɗi la ilaha illallah a baki sannan ga kana sallah kana azumi to a duk cikin waɗannan halaye guda uku akwai wani halin da ba mu san shi ba sai dai ibada kawai sai dai bin Allah kawai yanzu a cikin halin aiki ba mu san me sirrin mu ɗebi tsakuwa mu je mu ta jefawa a wani waje a ce wai jifan shaidan muke yi ba mu ba shaidan din muka gani ba ba shaidan din a wajen amma kuma tun da shari'a ta yadda banzu Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana shikenan ko mun iya ganewa ko ba mu iya ganewa ba dole ne ba mu da sanin meye dalili mu dinga gudu tsakanin dutse da dutse safa da marwa safa da marwa amma shari'a ta ce mu yi shi kenan ko mun iya gane ko mu gane ba za mu mu je mu zauna a arfa kawai wani fili ne za mu je mu zauna ba wani aiki za mu yi ba sallah a zahar da la'asar za mu yi amma magariba da isha ma ba a so mu yi a wajen dan ma kan mu da sallah ta zaunar da mu a wajen sai dai mu tafi muzdalifa san za mu je ne mu kwana wai nan mu zo mu zauna kawai shi ake so kuma zaman nan shine hajji alhajju arafa hajji arafa kare yanzu wannan sai dai bi kawai amma me ya hikima sa ne hikima sa ba kowane musulmi zai ce ya san wannan ba amma alhamdulillah tunda Allah ya ce ayi shi kenan shi Allah in ya ce ayi kawai ka gane ba ka gane ba kan ma kamar soja ne in soja ya baka kaman kakkan tambaya sai ka aikata sannan ka ce to ka zan iya tambaya ne dalili amma kakka ce ga lokacin da aka ba sai ka ji dalili to wannan a cikin aikin mu ma akwai abin da yi muke yi kawai ba mu saki kimarsa ba amma bin Allah muke haka a cikin kudurcewar zuciya mu akwai abin da mun yarda da shi amma ba wai dan mun san shi ba ko mun iya gane shi amma saboda manzo Allah ya ba mu labari daga Allah kuma mun yarda kuma kamar mun gani yanzu in ba don manzo Allah ya ba mu labari ba akwai wata irin gada a lahira sunanta sirabi gada gadan nan akan wuta za a shimfiɗa ta gadan nan ta fi gashi siriri ta fi takobi kaifi wannan gada a sai dai mun yadda kawai kuma mun yadda lallai da ita kuma kamar mun ganta kuma wannan gada duk halitta ta kanta za ta yi ta fi gashi siriri ta gashin kanka sai ta fi shi siriri kuma ta fi kaifin takobi kamar ka ce kaifin reza kuma duk yan adam sai sun taka wannan gada sai haza wannan kawai yana daga cikin abin da sai imani irin wayannan abubuwa sai imani kuma a take ana mutum da imani ba kuma shari'a ta caje shi zama ba shi da imani to wannan kaga akwai abubuwa a cikin aikinmu da imani ne kawai akwai abubuwa a cikin abin da zuciyarmu ta uzurce aiki ne kawai to haka a cikin maganganunmu ma cikin maganganun da Allah ya sauka mana ma akwai abin da sai dai imani kawai amma musamman a nasu sai yana daga cikin waɗannan rantsuwa din nan shi ne alif lamin ƙarshen tafsirin kowa za ta gace Allahu a'lamu bi maradihi zalika Allah shi ya sani sai dai waɗannan shugabannin namu su yi tawili wannan shi ake cewa tawili su ce to ga yanda fasarar suke amma wannan ba wai an ɗora wa kowane musulmi sai ya ɗau wannan ba masoyi kuma wanda ya yi imani Allah ya haskaka musu wannan shi ake cewa Allah ya haskaka musu ma'anar tawili wannan fasara da suka yi kamar yanzu mu a Hausa mun gaji idan aka ce wane ya ci mun mutunci wane ya ci mun mutunci mana ya bata ya zazzage ni ya zazzage ni ko ku a ce wane ya mun yankan kauna ma'ana na kaunace shi zan iya na ba zan iya aikensa ko zan iya hana shi ya hannu amma duk yaki wannan mu a Hausa shine nassi shine zahirin kalmomi cin mutunci wani ya zazzage ka cin mutunci dai ko duk bahaushe an ce cin mutunci ya kai yankan kauna ka kaunaci wani zai ma abu wannan shine fassara amma malamai suna da wani tunani a ciki kuma wani malamin zai iya cewa kai da Allah ku dai haka kuka tsata ba haka ake nufi ba cin mutunci da yankan kauna abubuwa ne masu kyau ce cin mutunci ba da yankan ce kai ne kake da aboki kai ne kake da ragonka kana ta kiwata shi ba abin da zai sa ka yanka sai rannan kai wani aboki da kake girmama saboda girman sa aje kace a daura ragon nan aje a yanka aiwa bakon nan na miya yanzu kai masa yankan kauna ka yanka ma abin da ba dan kauna ba ba dan son sa da kake ba da baka yanka masa ba kai mai yankan kauna shi kuma al'ada alhazai sai ka hada musu abinci kala kala a gaban ka sai da alaji a danyen haka ko a ka aini suwan mota ma ne ke so ya wallahi na ko ko ya dan haka ya dan tsakura ya dan tsakura ka dan yaci shi kuma yayi ma yayi cin mutunci ba wai ya ki ci ba a'a ci irin nasu na manya in kaga yara suna wasu ya kace kai ku je na wasu ku yi cin mutunci da Allah kaga ashe ci ne tsari kaga yanda aka santa a zahiri ga amma kuma yanzu tana da wani ma'ana to shi ne duk wannan karatuka da muke yadda aya take a zahiri tana nan amma masu haske daga Allah suna iya hasko wata ma'ana ta kamar yadda wani ya gane cin mutunci da yankan kauna ba wai zagi wannan zagin da muka sani yana nan amma ko ma'anar ta yana nan to Allah tabaraka wa ta'ala a cikin rantsar-rantsar nasa ya yi rantsuwa ɗaya ta harafi ya yi rantsuwa ɗaya ta kalma kamar ya ce ƙaf nun sad kaga ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya haka kalmomi wal asri wal najmi kaga waɗannan duk rantsuwa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ne sannan Allah ya rantsuwa biyu biyu biyu da harafi Allah ya rantsuwa biyu biyu biyu da kalma Allah tabaraka ta wa duhe wal layli idza taje was sama'i wa tariqi to nan kuma akwai heni akwai ɗaha akwai yafi akwai ɗafi wannan dubbi ne harafai haka kalmomin dubbi ne sannan Allah ya rantsuwa harafai uku uku ya yi rantsuwa kalmomi uku uku kaman alif lamin da muka karanta yanzu kaman alif lamre wajen kalmomi kuma kaman wasafati safa fa zajirati zajira fa taliyati zikira kaga uku to nan kuma ɗafi haka Allah ya rantsa da harafai hudu hudu Allah ya rantsa da kalmomi hudu hudu kaman alif lamin sad kaga wannan hudu ne alif lamin ra kaga wannan hudu ne to akwai kalmomi masu hudu wazariyati zarwa falhamilati wikra faljariyati yusra falmuqassimati amra kaga hudu والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومش وشاهد ومشهود كاغا خدو sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse da harfa biyar biyar akwai kuma kalmomi ma masu biyar biyar ka te ayyun sa biyar ayyumin ayyukin ƙaf biyar da kuma akwai kalmomi masu biyar akwai waƙuri wa kitabin masu firakin manshu wal baitul ma'amur wa saƙafin waƙuri wa kitabin masu firakin manshu wal baitul ma'amur wa saƙafin marfu wal baharin masu akwai kuma wannan bi'a ce garka wannan shiɗa ce na shiɗa fasadiha ce sabta fasadiqa ce sabta المدبرات أمرا أقوى والمرسلات أرفا والآسفات أسفا والناشرات نشرا والفارقات فرقا والملكيات ذكرا to haka kuma ikon Allah Allah ya sanya su rabi rabi gaba ɗayan su 28 ne ran karanta harfuka goma sha hudu su ma kalmomi goma sa to asirarai ne a cikin asirar shi na kalmomi an san ne ma'anarsa amma na harafofi Allahu alam marajin zalika amma kuma ga gangariyan wajiyan Allah bayin Allah sun ka faɗi yadda Allah ya haskaka musu to in mutum ya ɗau wannan sai ya amfanu kuma ya amfani Allahumma salli ala